السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a huduban mu ta yau an yi ta ne akan dalilan zaman lafiya a musulunci to abubuwa da suke sa a zauna lafiya a mahanga ta addinin musulunci godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kada yake bai da abokin tarayya shine ubangiji na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi muhammad bawan allah ne kuma manzon allah ne zababban allah ne kuma badaɗayin allah ne allah ka yi daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan allah ina yi muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah samun aminci a karan kan mutum da dukiyarsa da iyalinsa da al'ummar da yake raye a ciki wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske abu ne wanda musulunci ya bashi muhimmanci kwarai da gaske amma a musulunci akwai dalilai da suke sa ɗan adam ya zauna lafiya da farko dai a matsayinmu na al'umma musulmi ya kamata mu fahimci yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara wannan rayuwa ta duniya ita duniya Allah maɗaukakin sarki bai yi ta a zauna lafiya ba yi ta a zauna lafiya ba ta ɓangaren jarrabawa Allah ya yi alkawari sai ya jarraba kowa duk lokacin da ake ce ana jarraba ka maganar cewa ka ji kana zaune lafiya kalau bai taso ba jarrabawa ga wanda ya san jarraba ya san fitila ce tabawa ake Allah yana taba mutane don ya yafe musu zunubansu don ya kankare musu zunubansu amma akwai zaman lafiya akwai samun aminci a karan kan mutum wanda muke ta kokarin samu shi da dan adam ya rayu yanda ba shi ba barawo ba shi ba dan fashi ba shi ba mai sace mutane ba shi ba masu garkuwa da mutane ba su ba musifu ga su dan wanda Allah kada ya san yawan su to irin wannan rayuwa Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana a cikin alƙur'ani kuma maganin Allah gaskiya ne ba za mu taɓa samun irin wannan rayuwa ba wallahi sai mun tsare dokokin Allah wanda duk yake tunani don wasu tunani yana hwada musu har suna buga misali da kafirai ya kamata musulmi ya bambanta rayuwar shi da rayuwar kafiri wannan duniya da ka gani Allah yana ɗaga wa kafirai kafa saboda su sun ci sun cinye rayuwarsu ta gare amma musulmi ba haka yayi Allah yake mu'amalantarsa ba dan adam musulmi dole ne in yana san aminci to lalle ya ji Allah madaukake sarki Allah ka sanya mu cikin masu maka biyayya ya ku bayan Allah Allah madaukake sarki a cikin alqur'ani cikin suratul an'am ya gaya mana cewa waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu ba da zalunci Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan su ne suke samun abinci sa'annan waɗannan su ne shiryayyu imamu sam'ani Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama yake magana akan fassarar wannan aya yace ma'anarta shine waɗanda suka yi imani ba su shirka da Allah maɗaukakin sarki Imam Sa'adi Allah madaukake sarki ya masa rahama yake cewa mutanen da suke so su samu aminci daga tsoro su samu aminci daga azaba su samu aminci daga tatsewa su samu shiriyar Allah to lalle dole imanin su ya zamo imani ne wanda yake garau imani ne mai kyau wanda akwai aiki nagari a ciki akwai kuma gudun shirka a ciki idan al'umma ta zama ta yi rabi ta yi imani amma ba ta shirka da Allah amma ko ba ta aiki na gari yace to amincin su shi ma zai zama dan kadan idan kuma ya zata hada shirka da kuma rashin aiki na gari to shi kenan ba abin da wannan al'umma za ta yi ta fuskanta sai tashin hankali da damuwa da bata Allah ya tsare mu ya ku bayan Allah al'umma wadda ba a samun shirka a cikinta babu bid'a babu bata a cikinta ba shakka wannan al'umma wata na samun nutsuwa daga wajen Allah madaukakin sarki al'ummar da take tsayawa ta bi Allah madaukakin sarki take hana abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana ba shakka wannan yana zamowa sanadiyya Allah ya ba su aminci a karan kawunansu da kuma dukiyarsu da iyalansu da kuma kasarsu amma duk lokacin da aka samu matsala wajen daidaituwar imani da wajen ayyuka na gari ko wajen kira ga kadaita Allah maɗaukakin sarki ko wajen kira a bar mummunan aiki ko wajen kira a aikata kyakkyawan aiki idan aka samu matsala a nan to mutane sai sun samu matsala a wajen tsaronsu sai sun samu matsala a wajen zamantakewarsu zaman lafiya zai yi karanci Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kuma yan Allah Allah madaukakin sarki yana cewa mu aiko ba a cikin manzanni sai dan su zama masu albishir da kuma gargadi sai Allah ya ce duk wanda ya imani ya aikata aiki na gari Allah ya ce waɗannan ba su da tsoro ba su da tsoron nan duniya ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki ranar tashin alkiyama wannan shine abin da dan adam musulmi yake fafutukan nema na rashin wato tsoro a wannan duniya na samu ya samu aminci a karan kansa ya samu aminci akan dukiyarsa ya samu aminci akan iyalansa ya samu aminci akan imaninsa don haka waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar tashin alkiyama suka gyara imaninsu suka yi aiki nagari suka tsarkake niyoyinsu babu shakka waɗannan ba su da tsoro cikin abin da suke fuskanta sa'annan ba su da bakin ciki cikin abin da ya riga ya gabata ya ku bayan Allah masu imani tabbas ba su da tsoro suna cikin aminci na dindindin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul baqara yace haka ne wanda duk ya mika wuyan shi zuwa ga Allah yana mai kyautata aiki to yana da ladan a wajen Allah sai Allah ya ce kuma ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki sai da sallah da ba da zakka da ayyuka na gari yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sa a zauna lafiya wallahi duk al'ummar da ta hana zakka ita da zaman lafiya har abada jin al'ummar da masu dukiyarta suka zamo marowata kowa ya ɓoye kuɗinsa ya tattace sai shi ta iyalansa ba su ba zaman lafiya wannan idan ka bibi ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka ga haka Allah madaukakin sarki yana cewa har wayo a cikin suratul baqara yace lalle hakika waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari suka tsaye da sallah suka ba da zakka Allah ya ce suna da ladan su a wajen Allah sai Allah ya ce kuma babu tsoro gare su kuma ba su da bakin ciki ba su da tsoron barayi ba su da tsoron masu fashi yan fashi ba su da tsoron masu sata mutane ba su da tsoron zaluncin masu mulki ba su da tsoron wato duk wata musifa kowace iri ce amma mu sani komai na hannun Allah Allah shi yake juya masu mulki Allah shi yake sa su yi abin da ya ga dama ba abin da ake sai abin da Allah ya so ba wanda ya so ya ma komai sai Allah don haka dan adam ya sani in yana neman kwanciyar hankali da zaman lafiya to ya koma ga Allah madaukakin sarki dole ne mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu yana daga cikin manya-manyan dalilai da suke sa dan adam ya zauna bai da tsoro a cikin wannan duniya musamman yana musulmi kuma bai da tsoro ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki a cikin suratul a'raf yace ya ya ku ɗan adam idan manzanninmu suka zo muku suna ba ku labarin ayoyina Allah ya ce to duk wanda ya ji tsoro na ya kyautata aiki to bai da tsoro kuma bai da bakin ciki don haka waɗanda suka ji tsoron Allah fa su ne waliyan Allah kuma Allah madaukakin sarki a cikin suratu Yunus yana cewa ku saurara ku ji lalle hakika waliyan Allah ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki sa'annan Allah madaukakin sarki a cikin suratul ahqaf yake cewa lallai hakika waɗanda suka yi imani suka ce ubangijinmu shine Allah suka daidaita Allah ya ce waɗannan ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki yana daga cikin dalilai da suke sa a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya mutane su ringa ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah su ringa ciyar da dukiyoyinsu babu gori babu neman wata maslaha ta wannan rayuwar duniya ba sa goranta wanda suka ciyar kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul baqara yace waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah sannan ba su bibiyan wannan ciyarwa da cutarwa ko kuma gori to ba shakka suna da ladan su a wajen Allah ko ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki ba za a gaya wanda aka ciyar da shi cewa ai na taɓa ma na taɓa ma na baka na baka ba a'a sa'annan ba za ma a gaya wasu cewa an yi masa ba Allah madaukakin sarki yana cewa waɗanda suka ciyar da dukiyoyinsu dare da rana a ɓoye da kuma a bayyane to suna da ladan cikakke a wajen Allah kuma ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki ya kuma Allah yana daga cikin abubuwa da ke sa mutane su zauna lafiya musamman al'ummar musulmi shine shari'a da littafin Allah shari'a da littafin Allah domin adalci shine babban abin da yake sa a zauna lafiya shi yake sa al'umma ta samu aminci aminci mai kyau tsayayye wanda yake kowa zai samu nutsuwa a cikin su yana daga cikin abin da ake nema a cikin a samu zaman lafiya mutane su ringa umarni da kyakkyawan aiki su ringa hani a bar aikata mummuna aiki sa'annan mutane su ringa riko da hannun wawaye a cikin al'umma ba a barin wawaye su ringa wauta kamar yadda ake ba a barin mahaukata a cikin al'umma suna yawo duk al'ummar da tawar mahaukata a cikinta suna yawo wallahi ita da zaman lafiya har abada duk al'ummar da ta bar kabarinta a bubbuɗe waɗanda suka mutu yana buɗe su ma sun taro wa kansu rashin zaman lafiya Allah ya tsare mu don haka dalilan da yake sa a zauna lafiya dalilai ne masu yawa mutane su zama sun kubuta daga fitina sun samu aminci dole ya zama suna umarni da kyakkyawan aiki wanda yake sanadiyya ne na Allah madaukakin sarki ya tausaya wannan al'umma su zauna lafiya maganar cewa ba ni ne ba ko ba ruwa na bai taso ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba da misali yace kwatankwacin waɗanda suke bin Allah da waɗanda suke saba wa Allah yace kamar mutane ne waɗanda suka shiga jirgin ruwa guda ɗaya jirgin ruwa mai hawa ɗaya wasu suna sama wasu suna ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suke ƙasa idan suna kan ruwa sai sun zo sun ce wa na sama kuɗin matsa za mu ebi ruwa su kai su kawo sai wannan kai kawon ya damu mai zuwa sai ya ce kai na damu mutanen saman nan bari kawai tun da ina da gatari bari na fasa ƙasan jirgin ruwan nan sai kawai ruwa ya dinga na kulluwa ina iba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan waɗannan da suke sama suka hana wannan mutumin na ƙasa kada ya fasa jirgin nan sun taimake shi sun tsere da shi sa'annan sun tsere da kansu idan kuma suka kyale shi cewa shi a ƙasa yake ya fasa jirgin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun halakar da kansu sa'annan sun halaka shi to haka nan fa al'ummar da take zaune musamman waɗanda Allah ya bawa iko za su iya hana abu ganin cewa ba shi yake ba shi kenan ba ruwan shi dole ne mu yi kokari mu hana mummunan aiki sa'annan mu yi umarni da kyakkyawan aiki wannan hadisi ne na Imam Bukhari Ibn Hajar yake cewa wannan misali da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi wato wanda yake shine wanda yake yana wato tauye dokokin Allah baya kula da wato abin da shari'a ta hana Imam Sa'adi Allah ya masa rahama yake cewa su bayi idan zalunci a tsakaninsu ya yi yawa barna ta yi yawa a tsakaninsu suka hana haƙoƙi da ya kamata su bayar a tsakaninsu to sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su da shugabanni a zalumai sai Allah ya sanya musu shugabanni a zalumai su ɗanɗana musu su mulkuna musu ɗanɗana musu mummunan azaba sa'annan idan ba su yi riko ba da dokokin Allah wato irin waɗannan da za a sa a kansu za su ɗanɗana motsa zaba ninkin ba ninkin na su abin da suka hana na dokokin Allah da kuma abin da suka hana na haƙoƙin mutane yace kuma za a ɗanɗana musu wannan azaban babu lada a wajen Allah babu wani sakamako da Allah maɗaukacin sarki zai yi musu da haka bayi idan suna son daidaituwa ba shakka su daidaitu a tsakaninsu su kula da dokokin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya gyara musu shugabannin su ya sanya su su yi musu abin da ya dace dole su koda ba sa so ya ku bayan Allah ya zama dole akan kowannen mu mu yi umarni da kyakkyawan aiki mu hana a bar aikata mummuna aiki kamar yadda haƙi ne akan hukuma ta hana mummunan aiki ta sa a yi kyakkyawan aiki kamar yadda ya zama dole akan uba da uwa da uba hana ƴaƴayensu mummunan aiki sanya su kyakkyawan aiki su dage akan haka saboda idan gidaje suka gyaru to al'umma ma ta gyaru duk wanda zaka sani ya fito yana wa al'umma barna aihuwarsa aka yi tarbiyarsa aka yi barin shi aka yi ya zama haka idan da an yi masa tarbiya ta musulunci da ba haka ba wannan shi yasa ya kamata hukuma su gane yi wa yara tarbiyya ta musulunci da koya yara addini tun suna ƙanana yana da muhimmanci shine za a yaya mutum wanda yake da tsoron Allah wanda bai buƙatar ɗan sanda ya hana shi wani abu bai buƙatar soja ya hana shi abu domin yana tunanin mahaliccinsa wanda zai koma gare shi kowane lokaci ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku kwara bauta nan duniya da kuma lahira ku sani lalacewar zamantakewa tsakanin mutane yakan sa mutane su rayu cikin tsoro su rayu cikin tsoro kan kawunansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu mutane su waye gari dukiyoyinsu ma bai da wani amfani don suna jin tsoro za a kwace shi su waye gari abinci ma bai musu daɗi su waye gari duk komai ya zama ya taɓarɓare saboda babu aminci don haka ya zama dole mu canza mu gyara Allah madaukakin sarki zai gyara mana Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am yana cewa wato haka abin yake saboda Allah bai kasance ba zai canza wata ni'ima da yawa wasu mutane har sai sun canja abin da ke kawo nan su kuma Allah mai ji ne mai gani sannan Allah madaukakin sarki a cikin suratul nahl yana cewa Allah ya buga misali na wata alƙarya wadda da can tana cikin aminci tana cikin nutsuwa arzikinta yana zuwa mata ta ko'ina amma me sai ta kafirce wa ni'imomin Allah shine sai Allah ya ɗanɗana mata wato azaba ta yunwa da baƙin ciki da tsoro saboda abin da suka kasance suna aikatawa ina tuna wani abin da ya faru lokacin mulkin shagari ina jin ya doshi shekara arba'in ko ya kai ko ba ya wuce a gabana ana ta ihu cewa NTN ta ci zaɓe aka je aka samu gonannakin masara aka titilge su ana ja a jikin mashin a jikin mota wani dattijo da ya gani ya ce in fa ya ce babu al'ummar da za ta yi wa Allah wannan sai ta zo ta nemi abin da ta wulakanta ta rasa wannan maganar na gaya muku wajen shekara arba'in yanzu ga masara ana ta neman ta ana ta neman ta a shi lokacin a kasa ake janta ana murna cewa NPN ta ci zaɓe dan haka dole ne mutane su kula Allah baya mantuwa Allah baya mantuwa Allah madaukakin sarki ka yafe mana ya kuma Allah ku kiyaye ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi muku ku gode masa akan abin da ya muku ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku hana mummunan aiki kada ku yi barna yana daga cikin abin da ke jawo mutane musifa barna wato a wajen dukiya musamman irin aure da ake yi ai ta bata dukiya wanda ya kamata lalle a sa mata a sa mata linzami barna ta wajen abinci da ake yi da wajen abin sha da barna ta wajen tubabi duka abubuwa ne da Allah baya so dole ne mu canza mu aikata abubuwan da Allah madaukakin sarki yake so mu sani dukkan komai yana hannun Allah kuma Allah yana aikata duk abin da ya so yana hukunta abin da ya ga dama kuma duk wani abu mai wahala abu ne mai sauki a wajen Allah kuma Allah mai iko ne akan komai Allah madaukakin sarki halin da muke ciki Allah ka fitar da mu Allah madaukakin sarki ka sa mu gyara Allah ka sa mu tuba tuba na gaskiya Allah ka daukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله إن أمن المرء في نفسه وماله وعياله ومجتمعه أمر في غاية الأهمية وللأمن في الإسلام أسباب كما أن لخلله وضعفه أسباب فمن أعظم أسباب حصول الأمن للفرد والمجتمع تحقيق العبودية لله تعالى وإخلاص العبادة له عز وجل وعدم الشرك إشراك به قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يقول الإمام السمعاني رحمه الله معنى الآية الذين آمنوا ولم يشركوا به وقال السعدي رحمه الله الأمر من المخاوف والعذاب والشقاق والهداية إلى الصراط المستقيم فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاص حصل لهم الأمن التام والهداية التامة وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بشرك وهدى ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمر وإن لم يحصل لهم لهم كمالهما ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن فالحزهم الدلال والشقاء عياذا بالله عباد الله إن المجتمع الذي لا يوجد فيه مظاهر الشرك والبدع والضلال مجتمع آمن مطمئن إن توحيد الله وإفراده بالعبادة وداعته فيما أمر وترك ما نهى عنه من أعظم أسباب هلول الأمر على النفس والمال والأهل والوطن ومتى احتل شيء من ذلك احتل شيء من الأمر وعلى ذلك فإن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وما ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كماله ودعوة هلال الأمر في الناس وكذلك الدعوة إلى فعل الدعاة وترك المعاصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحقيقة دعوة إلى هلال الأمر قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأصلح إيمانه وآماله ونيته فلا خوف عليه بما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مدى عباد الله إن أهل الإيمان لا خوف عليهم فهم في أمن دائم كما قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذلك فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأعمال الصالحة من أعظم أسباب الأمن من الخوف على مستوى الفرد والمجتمع الإسلامي قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم من اللصوص ولا خوف عليهم من قطاع الطرق ولا خوف عليهم من المختلفين ودور الحكام وعدم القيام بحقوق الرعية ونهارها وكذلك فإن التقوى وإصلاح النفس من أسباب الأمن المسلم من الخوف في الدنيا والآخرة قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والمتقون يا عباد الله هم أولياء الله قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذلك من أسباب أمن المسلم الإنفاق في داعة الله وفي سبيله بلا من ولا أذى ولا لمصلحة دنيوية يرتجيها ممن أنفق عليه قال تعالى الذين ينفقون أمواله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا يقول لمن أنفق عليه أعطيتك كذا وكذا ولا يذكر ذلك للآخرين قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عباد الله ومن أعظم أسباب الأمن الحكم فيما بين الناس بالشريعة الإسلامية فالعدل ركيزة كبرى في هلول الأمن وقوته وثباته وانتصاره ومن أعظم أسباب الأمن في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء لئلا يفسدوا في الأرض فيختل الأمن بسببهم فالنجاة من المصائب والفتن واستبقاء الأمن يكون في نهي أصحاب المنكرات عن فعل منكرهم لأن المنكر يعم بدرره المجتمع ما لم يقوم بواجب إنكاره قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فسار بعضهم في أسفلها وسار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتعذوا به فأخذ فأتم فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم أخرجه البخاري والمرهن والمرهن كما قال ابن الحجر رحمه الله هو من يراعي ويضيء حقوق ولا يغير المنكر وقال إمام السعدي رحمه الله إن العبادة إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولى الله عليهم زلمة يسمونه سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أدعاب ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا مهتسبين كما أن العباد إذا سلهوا واستقاموا سلها الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف ولا ولاة ظلم واعتصاب انتهى كلامه رحمه الله عباد الله يجب على كل منا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوجب ما يكون من ذلك أن تأمر الحكومة بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن يأمر الأب والأم أبناءهما بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويعملوا جاهدين على ذلك فبإصلاح البيوت يصلح المجتمع وتصلح الأحوال بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل خطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله إنه باختلال الأمر في المجتمع يحصل الخوف على النفس والمال والعرض فالخائف لا يهلأ بماله وقد يسلب منه ولا يعمل على نفسه وولده حتى ولو كان في جوف بيته ولا يستمرئ دعاما لإعدام الأمن وخطر الاختلاط الأمن كبير قال الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون عباد الله حافظوا على ما أنتم عليه من نعمة بشكر الله عليها وبتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعدم الإسراف في الزفائف والملبس والمأكل والمشرب وبعدم مباهات الناس ومفارخرتهم في ذلك وعلينا أن نتعامل ونتعاون مع من جعل الله الأمر في أيديهم فكل شيء بيد الله تعالى والله يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء وكل عسير عليه يسير وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أين مقتدفين يتكلفون ليلا نهارا إن لم يكن بك علينا غدم فلا نبالي غير أن عافيتك أوصوا لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرق له الظلمات وصلوا عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا سكرك أو يحل علينا غضبك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا ملهوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مهروما اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسمائنا نورا واجعل في أبصارنا نورا ومن خلفنا نورا ومن أمامنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم اجعل في أجسادنا نورا اللهم أهدنا نورا واجعل لنا نورا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم مكي حبك في قلوبنا وألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لامتثال طاعتك وأمرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منا والميتين اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وأعداء الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجعة النعمة برحمتك وفضلك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك وفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله